وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله تعالى عباد الله وأطيعوه فقد جمع الله عز وجل الخير كله في طاعته وجمع الشر كله في معصيته عباد الله خذوا أنفسكم بحقائق الدين الإسلامي وألزموا أنفسكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بالهدي النبوي العظيم وترون كثير كثرة المسلمين في هذا الزمان زادهم الله كثرة وصلاحا ولكن مع هذه الكثرة فرقتهم البدع والأهواء وأضعفهم الاختلاف وضعفت القلوب بأ... وضعفت القلوب بأ... بإيثار الدنيا على الآخرة ومفارقة الشهوات إلا من حفظ الله تعالى عباد الله ألا وإن الدين يهدمه ويضعفه في القلوب البدع المضلة والشهوات المحرمة فأما البدع فهي الداء العضال والسم القتال تعمي وتصم وتهلك صاحبها وتضر, وتضر الدين والدنيا عباد الله والبدع هي ما أحدثت هو ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة التي تدل عليه قاله أهل العلم عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدل الناس على ليدل الناس على كل خير ويحذرهم عن كل شر وهاك من الآيات في القرآن الكريم تحث على اتباع الكتاب والسنة والحذر من البدع المحرمات إن الله سبحانه وتعالى في الوصايا العشر التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في آخرها قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال ابن كثير في تفسيره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومناهجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما, وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك وقد قال سبحانه وتعالى مخبرا للمؤمنين وآمرا لهم في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية الكري... هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله ليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولهذا قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقد أشار الله سبحانه وتعالى في غير ما آية في القرآن الكريم وفي قوله تعالى في سورة طه فمن, اتب فمن, اتب فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى عباد الله وقال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما أشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آيات آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نسأل الله السلامة والعافية وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال تعالى فلا وربك لا يؤمن حتى يحت لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يكن في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ذي العزة والجبروت والكبرياء والعظمة والملكوت أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي الذي لا يموت وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أحيا الله به القلوب وأنار به البصائر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله أعلام الهدى وأنوار الدجى بياك يقوى مسلمين خطبا ميتيو تنا مغانا أكان أورة روادة غرغئي جمد أنه واتو بن بدأ da abubuwan da suke fararru a cikin addini yan uwa musulmi mu sani cewa mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu masa da'a a cikin kowane irin yanayi hakika Allah madaukakin sarki ya haɗa dukkanin wani alheri da bawa zai samu a cikin bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya haɗa dukkanin sharri a cikin saba masa da sabawa umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ku bayin Allah wajibi ne akan mu mu yi riko da haƙiƙanin addinin musulunci mu nizimta wa kawunan mu abinda Allah madaukakin sarki ya karantar da mu a cikin littafinsa da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu a cikin sunnarsa mai tsarki sannan mu yi ƙoƙari mu riƙo da wannan suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shiriya ta annabi wacce take mai girma mu dinga ganin yadda al'umma musulmi suka yawaita yau a duniya Allah ya ƙara mana albarka baki ɗaya amma duk da haka malam za ka dinga ganin wasu mutane sun karkace ga barin bin hanya ta ƙwarai sun ƙirƙiri bid'o'i iri-iri da soye-soyen zukata wanda wannan shi ya raunata zukatan da yawa daga cikin mabiya mafi yawan mutane jahilai waɗanda ba san addini ba sun ɗauka ma wannan shi ne tushen addini kaɗe-kaɗe da raye-raye da ainihin wato bushe-bushe da rashin kunya iri-iri wanda ina rantsuwa da wanda raina ke halinsa idan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yau a ce yana raye wallahi sai ya yaƙi masu wannan aiki amma bal an ɗauki wannan ma shi ne addini wannan shi ne cinyewa wannan shine alama ta san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya ku bayin Allah mu sani cewa ita bid'a kirkiran sabon abu a addini tana ruguza addini ne gaba daya tana lalata zuciyar bawa tana sanya sha'awa da bin sha'awa sha'awai na zuciya tana rayar da ainihin wato sabon Allah subhanahu wataala tana yada fitina a cikin al'umma. Wannan ciwo na bid'a babban ciwo ne, wallahi duk lokacin da ya kama zuciyar bawa, to gwara a ce ma ciwon F ne ya kama shi, don ƙila wannan zai zama ka fara gari ka idan ka mutu. Amma ciwon bid'a yau aka waye gari ka mutu da shi, to za ka je lahiya ne kuma a gasa ka. Don duk wanda ya saɓawa annabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallama, ya bar hanyarsa to wannan Allah ta'ala ya masa alkawari da narko na samun azaba mai girma a ranar alkiyama wannan babu shakka a cikinta kowannenmu ya karanta kowannenmu yana ji kuma kowannenmu ya sani amma haka ake bin son zuciya da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa al'umma abin tausayi ne kaga yadda ake jirkita addini malam ake wawaitar da hankalin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kawar da su gabarin asalin hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar mutane Allah ka tsare mu ya ku bayin Allah mu sani cewa waɗannan al'amura waɗanda aka farar da su a cikin addini Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a cikin alƙur'ani da sunnoni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dangane da muni irin wannan aiki daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana mana a cikin Qur'ani mai girma cikin wasiyoyi guda goma da yawa annabi Muhammad da wannan al'umma tashi tun daga fadin Allah ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ya Allah ya ce kuma lalle wannan ita ce hanya ta guda ɗaya miƙaƙiya fattabi'uhu ku bi ta wala tattabi'u subula kada ku bi waɗannan ƴan ƙanana ƙananan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabilillah an sabili sai ta raba ku da hanyar Allah hanyoyin raba mutane da hanyar Allah suna da yawa a cikin mutane wallahi ba karamar ni'ima Allah zai maka ba ka ji kana son sunnar manzon Allah kana son zakke mata kana son binta da kaji an ce ayi sunna sai zuciyarka ta maka daɗi da kaga ana bid'a sai zuciyarka ta zafi saboda ana sabawa Allah ana sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne musulmi ya zamto mai kishin addininsa mai kishin Allah subhanahu wa ta'ala in an saba masa mai kishin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan an kauce wa tafarkinsa Allah ta'ala yake cewa wannan muna muku ina muku wasici da shi domin ku samu takawa ku samu tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah bayan wannan Allah da kansa yake faɗi bayan ya gama ba da labari game da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da na matansa Allah ta'ala yake cewa wa ma kana li mu'minin wala mu'mina baya dacewa ga wani mumini namiji ko mumina mace idza qada Allah wa rasuluhu amra idan Allah da manzon suka hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya zama mutum yana da wani zabi na karan kansa na kashin kansa bayan zaɓin Allah ya zama kai kana da wani zaɓi na karan kanka Allah ya ce bai dace ga mumin ya zama yana da wannan ba ku ji ƙarshen ayar Allah ya ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzonsa faqad dhalla dhalalan mubina haƙiƙa wannan ya bata bata mabayyaniya dan haka wallahi babu shakka akan batan duk wanda ya saba sunnar manzon Allah babu shakka akan batarsa batacce ne shi kowaye shi kuma duk wanda ya bi sunnar manzon Allah ko da ana masa ganin kaskantacce ko ba shi da yawa na jama'a ko wani abu wannan shine nan mutumin kirki mumini a wurin Allah kuma shine wanda Allah yake kaunarsa kuma shine shiryayye Allah ka shiryar da mu bayan wannan Allah ta'ala a cikin suratul nur ya kare mana ishara cewa falyahzaril ladhi khalifuna an amrihi lallai waɗanda ke saɓa wa umarninsa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama kenan su ji tsoro, an tusibahum fitna kada wata fitina ta same su, au yusibahum azabun alim ko wata azaba mai raɗi ta same su. Ibn Kasirin Allah ya ji kansa a tafsirin sai ke cewa ma'ana waɗanda ke saɓa wa umarnin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da hanyarsa da tsarinsa na rayuwa, da hanyoyinsa da karantarwansa, da sunnansa da shari'arsa, to a duba ayyukansa a gani, a gwada su da sunnar manzon Allah. Yanzu da Allah in tambaye mu, kunya mai ce imani ne ko sabon Allah ne? Yanzu wanda ya zo hanya yana tiƙa rawa, wannan imani yake da shi ko rashin imani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita kunya ba ta zuwa da komai sai mene alheri kuma mun sani ko anguwa ce aka samu wani gashi ne yana taka gaban mutane yalan na yake daukan sa ban ji ba mara kunya mara mutunci to ta ya za a yi rawa rawa da ainihin wato gwatso akan hanya akan titi ya zamto da'a ga Allah kai kuma ma Allah ibaka lada bayan a wurin mutane ma rashin mutunci ne a wurin masu hankali ana kirga shi a matsayin sakarci ne amma wannan abin an bunƙasa shi a gayyato mutane daga ƙauyuka daga wurare a wawaitar da hankalinsu a yi rawa a cashe ba sallan azahar ba la'asar ba magariba duk ana nan ana cashiya madadin ma an lokaci ya sai ce to a tsaya tsaya tsaya sallah sharrin bid'a kenan kai da ka kirkire ta baka isa ka sa mata iyaka ba duk yadda za a ce a'a bari mu gyara abin ai bana za mu gyara ai masu yin kaza duk ƙarya ne wallahi ba zai yi a gyara ba me yasa saboda bata ce ita ko bata daga ranan da ka riga ka shirya ta to ranan kowa zai kirna sa ne da ka zo maka a to ina ruwanka da shi shi ma ya san kai ma ƙarya kake kai ma ka san ƙarya kake don haka wannan abin bata ne shi yasa bai da doka bai da yadda bai da sadda bai da yadda bai da ga yadda za a yi abu kawai gashi nan barkatai dole ne a dinga kishin sunnar annabi Muhammad a dinga kishin al'ummarsa waɗanda ake batar da su ga bin hanya ta ƙwarai Allah ka tsare mana imanin shi yasa kake ganin cewa duk wanda ya juya wa gaskiya baya wallahi sai an jarabce shi da ƙarya sai an jarabce shi da bin barna ƙarya ne babu wani mutumin da za a ce wai ya raba kafa a addini nan daidai nan kuma ya tsara nan kuma ya daidai a'a kawai sai dai kai bi ɗaya in ma dai kai batacce ne in ma dai kai shiryayye ne shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ta waɗannan bayanan a cikin Qur'ani mai girma shi yasa ma Allah ya gaya maka wa man ya'shu an zikrir rahman duk wanda ya kawo da kai gabarin ambaton Allah mai rahma shine alqur'ani da sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce nuqayyid lahu shaytana za mu wakilta masa wani shaidani fa huwa lahu qarin wannan shaidani zai zama masa abokin abokin aiki sai Allah ya ce wa innahu kuma su waɗannan shaidanin la yasuddunahum anis sabil za su dinga batar da waɗannan mutanen wa yahsabuna annahum muhtadun suna riya cewa ma su ne shiryayyu ka san an ganka kana zaune abinka sai a ce maka ai kai maki manzo Allah ne a cikin kana son annabi to kai rawa ina son annabi ke haɗi haɗi da rawa ina son manzon Allah ke haɗi da kiɗa da waƙa da rausayawa inda manzon Allah ka yi addini malam da ku samu addini na haka ba da dukkanin mu ne in casu ne wallahi da addini rawa ne malam wallahi da mun fi kowa iya shi da addini kiɗa ne da waƙe-waƙe wallahi da mun fi kowa iyawa dan za mu je mu koyi mafi alkhairinsa kamar yadda muka muke kokarin koyon littafin Allah mu haddace shi da kira'o'insa da riwayoyinsa mu karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mu fahimta mai bautan Allah wallahi inda wannan abin addini ne wallahi babu wanda zai fi iyawa shi fa Allah ke cewa wa qala alladhina kafaru alladhina amanu law kana khairan ma sabaquna ilai mu ma wancan abin da alheri ne wallahi ba za ku riga mu akan shi ba za ku fi mu ba Allah ka datar da mu da bin sunna don haka Allah ta'ala yayi wannan raddi ga mutane cewa ana jin tsoron kada fitina ta shafe su wace irin fitina ce wannan ibn kathir yake cewa ai fi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'a a jarabce mutum da ya saba wa umarnin manzon Allah a jarabce shi da fadawa kafirci da munafirci da bid'a aw yusibahum azabun alim ko wata azaba mai radadi ta shafe su yace ai fi dunya a nan duniya bi qatlin ko ya kashe mutum aw haddin ko ayyake masa haddi aw habsin ko aje a daure shi a gidan a gidan yari aw na'u zalika ko wani makamancin wannan musamman Allah ta'ala yau wannan al'umma tarbiyya game da bin annabinta wane ne kamata ya zamto hoton da ake bi jama'a waye kamata a kalla ai koyi da shi yanzu don Allah waye taba ji a tarihi Abubakar yana zaga gari yana munnan shekara ta zagayo wa ya taɓa jin umar Uthmanu, ali zaid ibn thabit abu huraira abdullahi ɗan umar duk sauran malamai cikin sahabbai su mu'azu ɗan jabal wa ka taɓa ji yana wani abu yana yawo yana rawa yana kiɗa wa ka taɓa ji kayan kiɗa alin shaiɗan ne mazanir shaiɗan in ji manzon Allah ce mazanir shaiɗan kayan bushe-bushe ne na shaidan ba yadda za a yi kiɗa da waƙa su zama addini inda ya kamata su zama da Allah ya koyar da manzon Allah shi ku Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra mu ba mu karantar da manzon Allah waƙa ba wa ma yanbaghi lahu waƙa ba ta dace da manzon Allah ba kai sai kaje kake rawa kake waƙa kuma kana cewa annabi kake bi yayin sai mu ji tsakanin kai da Allah waye ne gaskiya Allah ne ya faɗi gaskiya cewa waƙe-waƙen ƙarya ne, ko ku a'a kai ne mai gaskiya cewa wannan abin addini bin Allah ne bin manzon Allah ne. Wajibi ne akan mu dinga kishin addini idan saba wa Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam an sani idan an cutar da shi bai ɗaukar mataki, amma idan an saba wa Allah, an keta hurumin Allah, manzon Allah anan yake faɗa idanunsu su jajaye, manzon Allah ya gargaɗi mai zafi saboda an saba wa an saba wa Allah duk mumin ya kamata ya dinga jin wannan bayan wannan ya ku jama'a Allah ta'ala ma ba da ka'ida guda ɗaya yayi in kana takaman cewa eh kana son Allah kana son manzon Allah kai mu ce kai to da ka ba kai zaka faɗa ba Allah ya ce kul ya kai annabi Muhammad ga ya musu in kuntum tuhibbuna Allah in dai tabbas kun tabbata kuna son Allah yaya fattabi'uni bai ce fa ahibbuni ba wa ahibbu muhammada a'a fattabi'uni ku yi ne ku bi ni in kun bi manzon Allah yuhibbukumullah sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum zunu ashe soyayya manzo Allah tana cikin me tana cikin biyayya tana cikin da'a gare shi tana cikin bin sunnarsa tana cikin kiyaye ka'idojinsa na rayuwa da ya karantar da mutane akai ba a cikin bid'a ba malam ba a cikin sharholiya ba ba a cikin koyi da arna ba ba a cikin koyi da ma'abota bin hanyoyin bata ba wannan dole ne mu sanya shi a rayuwarmu mu sanya shi a ka'idarmu mu tarbiyyanci ƴaƴanmu da Allah ya bamu amana a kai kawai shahol ya ce wani yana ban labari yake cewa akwai wani yaro shi yaron ma ɗan izala ne kawai da aka fito sai ya ce to jama'a mu za mu je sharholiya fita an ce fa addini ya ce a wannan ba addini bane sharholiya ce zaka mu za ma za mu je mu aka je shiga ana ta zagaye zagayen da shi yana tsalle tsalle yana raye-raye a cikin ƴan mata a yi rashin kunya da su tsara duk irin wacce aka yi duk rashin mutuncin da aka yi ba yadda za a yi wannan abin ya zama addini jama'a wallahi inda wannan addini ya taɓe jan wai da an gaba jiri Allah ka tsare mana imanin mu da haka ya ku jama'a wajibi ne mu kula da wannan Allah cewa ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haƙiƙa kyakkyawan abin koyi ya kasance gare ku gawane manzon Allah wa ya kamata a bi manzon Allah wa ya kamata a kwaikwaya manzon Allah wa ya kamata a bi umarninsa manzon Allah wa ya kamata a kiyaye abin da yake a bari manzon Allah wa ma ataakum ar-rasulu eh fakhuduhu haka ne duk abin da manzo ya zo muku shi ku yi me ku karbe shi ku karbe shi ku rike shi wa ma nahakum anhu duk abin da ya hane ku yace ku yi watsi da shi hadisin al-irbad ibn sariya haka manzon Allah ya karantar da su yace manzon Allah ya mana wani wa'azi wanda zukata suka girgiza idanu suka zubar da hawaye kai sai muke daukan cewa ma kamar wa'azin man kwana manzon Allah yake mana ce daga cikin jumlolin abin da manzon Allah ya gaya mana yake ce mana wa alaikum bi sunnati ku yi riko da sunnata وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ده سنة وأن خليفو في شريعي أبايانا يتعبوا عليها بالنواجذ كوريك يسود ترى ما هقورانكو ده باب شر أبداء من قال في شروعي كانت أما في شيء وإياكم ومحدثات الأمور كشيدنكو دفار الرن أبوبوا رضا أزواء إرسوا الدين fa inna kulla muhdathatin bid'a duk abin da aka fare shi a addini bai da tushe bai da asali daga Allah daga manzon Allah menene bid'a ne yace wa kulla bid'atin dalala kowace bid'a bata ce shi yasa manzon Allah yake cewa sahabbai yace fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda ya rayu a cikin kunan zai ga sabani mai yawa malam haka addini jama'a ba da ra'ayi ake ba da molanka ake yi ba ba da mun ga suwa na suna yi bane ai ma bari mu yi ai ma bari mu yi an ko iri kaza wa ya sa ka shin ka tabbatar wannan abin da kai Allah ne ce ayi wani ma sai ya kalli wani magana sai ya faɗi wata magana malam yadda kasan ya faɗo a gado maganar da hankali ba zai ɗauka ba Allah ka tsare mana imanin mu babban abin ciwon jama'a shine wallahi shi yasa duk wanda ya zama jagora akan bata ya shiga uku ya shiga uku ya lalace mana abin tausayi ne ka tausaya mar kai mar kuka saboda musibar da zai samu a lahira yanzu duk wanda yake da hannu akan wannan abubuwan da ake yi wallahi ranar alkiyama za ku ga da Allah zai bigi bigi da shi domin Allah ya faɗa li yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm Allah ya ce dan su dauke nauyin kayan zunubansu lodi-lodi a ranar alkiyama da kayan zunubai lodi-lodi adadin yawan mutanen da suka batar akan wannan hanyar waɗanda sun batar da su ne kaji ma ce ba tare da ilimi ba ashe ana ana farautar hankalin jahilai ne shi da jama'a kowa ya tafi nemi ilimi in ba haka ba sai ka fi ƙwallon zama abin banza malam a aika kana aika kana kullum kana ce rikici ne da an yi magana ka ce to wallahi ai abin ya ruɗe da ni ne yanzu ya zan yi kullum waya ne algatu ma ina tambaya kuma an an zo karatu baka zuwa ba ka da majalisi guda ɗaya wanda ka san kana zuwa koyon karatu Allah ka tsare mana imanin mu ya ku bayin Allah mu sani cewa waɗannan al'amura suna da girman haɗari shi yasa ma Allah ta'ala ya kore imani ga dukkan wanda ya saba umarnin manzon Allah Allah ce fala wa rabbik yace ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba za su taɓa yin imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun sanya ka kai ne mai yin hukunci cikin abin da ke gudana tsakaninsu. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja sannan ya zama ba sa jin wani kunci da damuwa mimma qadaita cikin abin da ka hukunta na hukunci ko ka sanya na addini wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya matuƙar miƙa wuya in dai mutum bai zama ka ba addini to bai da imani imaninsa ko da yana da shi bai kai wato kwatan ƙaramin cokali ba Allah ka tsare mana imanin jama'a Allah ta'ala ya sa mu dace Allah kuma ya rayar da mu akan bin sunna shi yasa Imam Ahmad ibn Hanbal yake yawan addu'a suna addu'a suna neman Allah ta'ala ya tsare su daga ainihin wato bin bid'a ga ruwa nan zai sauka muna fata Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu Allah ta'ala ya shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka rayar da mu akan sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka tsare mu gabarin bin son zuciya Allah ka tsare mu gabarin bin soye-soye zukatanmu ya Allah ka fahimtar da al'ummar annabi Muhammad sunnanta ka lizimta mata aiki da littafin sa da sunnar annabinsa ya Allah muna roƙon ka dacar da mu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka dauki rayukan mu akai Allah ka tashe mu akai Allah muna roƙon ka wannan yanayi da muke fama da shi a wannan ƙasa ta mu na tsaro Allah ka tsare mu Allah ka kawo mana tsaro waɗanda ke wannan aika aika Allah ka yi mana maganin su Allah ba mu da ƙarfi kai ne mai ƙarfi Allah ka yi mana maganin su ya Allah dukkanin mu nan talakawa ne matsiyata ne Allah ka wadata mu ya Allah muna neman tsarin ka daga sharri ma abokin sharri ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ka yaye mana wannan tsadar rayuwa ka yaye mana wannan bala'i na mugun shugabanci Allah ka canza mana da abin da yafi wannan alkhairi Allah muna roƙonka duk wanda ke da hannu cikin sanya al'umma a cikin halin kakanikayi Allah ka mana maganin sa Allah ka hana shi zaman lafiya Allah ka ruguje shi wannan wuta da suke kunnawa Allah ka kona su da wutan fitinarsu Allah muna roƙonka tsare mana imanin mu Allah ka tsare al'umma annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka ba mu dawwaman arziki da lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ka shirya da mu da shiryarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka qumu ila salatikum yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله